أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na alfirdaus da ke unguwar sabon gari a nan garin da magarin garin da magarin jamhuriyar niger yau muna ranar juma'a daren subdu kenan daren asabar wanda ya daidai da 24 ga watan zulhijja wata na goma sha biyu a cikin jerin kalanda ta musulunci bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan 6 2025 miladiya insha Allah za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na hisnul muslim من أذكار الكتاب والسنة نا أبو عبد الرحمن سعيد بن آل بن واف القاطاني رحمه الله وألا مسر هما wannan zai zamanto darasi na uku darasi biyu da suka gabata mun yi shimfiɗa da sharar fage da gabatarwa akan wannan littafi da kuma mawallafin wannan littafi insha Allah mun yi alkawari za mu karanto abin da littafin nan ya kumsa in yaso kuma sai mu shiga fadul zikir falala zikiri ma'ana kenan yanzu kowa wannan littafin sai koma bango na ƙarshe fihrisul mawdu'at tabulo de matière ma'ana abubuwan da littafin ya kumsa ne zamu zano a takaice domin mu san muhimmancin wannan littafi ma'ana irin azkar din da wannan littafi ya kumsa kenan zamu ji irin azkar da malai kawo mun ce malai yayi babubuka guda 132 ma'ana shafitar shafitar har guda 132 santaran dai shafitir ke na wannan shafitir kan kowa innan gaɓoɓi da malam ya yi guda 132 a cikinsu ne zai kawo zikirori daban-daban a lokuta daban-daban wanda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yake na farko shi wannan littafi malaya mai muƙaddima gabatarwa mana introduction sharar fage da shimfiɗa wanda shi ne muka karanta wancan sati muƙaddima wannan littafin bayan muƙaddima abin da yake biyowa baya shine fadlul zikir malam zai mana bayani akan falala ta zikiri falalar ambatan Allah subhanahu wataala to bayan wannan kuma mu shigo cikin azkar zikiri na farko babi na farko akwai azkarul istiqaz minan nawm zikirori da addu'o'i na tashi daga bacci ma'ana idan mutum ya tashi daga bacci akwai addu'o'i da zikirori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wannan al'umma tashi wanda za su ringa yi zikiri na biyu du'a'u lubusi saubi akwai addu'a sanya kaya yayin da zaka sanya kaya to akwai addu'a da ake yi na uku du'a'u lubusi saubi aljadid akwai addu'a sanya sabbin kaya yayin da mutun ya sabbin kaya to lokacin da zai sanya su akwai addu'a da ake yi kaga mafi yawancin mu muna yin sabbin kaya mu sa ba tare da mi ba tare da mun san addu'a da ake yi ba kenan addu'a ta sanya kaya na yau da kullun daban kuma an kai sabbin kaya su ma akwai addu'a da ake yi na hudu addu'a'u liman labisa sauban jadida akwai addu'a ga wanda ya sanya sabbin kaya kina idan mutum ya sa sabbin kaya ka ganshi to akwai addu'a da ake so ka mushi to shine addu'a'u liman labisa sauban jadida an kaga mutum ya sa sabbin kaya akwai addu'a da ake so ka mushi na biyar ma yaqulu iza wada asaubahu kenan abinda mutum zai faɗi lokacin da zai cire kaya lokacin da zaka kwabe kayan ka cire kaya akwai addu'a da ake yi na shidda du'a'u dukhulil khala addu'a shiga ban daki makewaya na bakwai du'aul khuruj min al-khala addu'a huta daga bandaki na takwas az-zikru qabla al-wudu'i zikirin da ake yi kafin a fara arwalla in ka zo ka arwalla akwai zikirin da ake fara yi kafin a fara arwalla na tara az-zikru ba'da al-faragh min al-wudu'i zikirin da ake yi bayan mutun ya kammala arwalla ka'ida arwalla akwai zikirin da ake yi na goma az-zikru inda al-khuruj inda al-khuruj min al-manzil zikirin da ake yayin fita daga gida lokacin da ka fito daga gida akwai adda da ake yi na goma sha ɗaya a zikiru inda dukhulil manzil zikiri yayin shiga gida in kai zaka shiga gida akwai zikirin da ake yi na goma sha biyu du'a'uz zahabi ilal masjid daga gida idan ka fito zaka zo masallaci shi ma akwai adda da ake yi na goma sha uku du'a'u dukhulil masjid addu'a shiga masallaci wannan masallaci in ka zo kafin ka shigo akwai addu'a da ake yi na goma sha hudu du'a'ul khuruji min al-masjid addu'a fita daga masallaci yanzu in aka yi da sallah in za ka fita daga masallaci shi ma akwai addu'a da ake yan fita daga masallaci na goma sha biyar azkarul azan zikirori na kiran sallah in aka yi kiran sallah akwai su zikirori da ake yi bayan kiran sallah na sha shida du'a'ul istiftah addu'a bude sallah in aka zo za a yi sallah zaka ji idan liman yace Allahu akbar yana yin shiru kafin ya fara karatun Fatiha to akwai addu'o'i da ake shine addu'a bude sallah tace ake mata take da du'aul istifta na 17 du'aul ruku addu'a da ake yi a ruku'i yayin da kai ruku'i akwai zikirin da ake yi na 18 du'aul rafi'i minar ruku addu'a dagowa daga ruku'i lokacin da zaka dago daga ruku'i shi mami akwai addu'a da ake yi na goma sha tara du'a'ul sujud addu'ar da ake yi a lokacin sujada in aka yi sujada shi ma akwai addu'a da ake yi na 20 du'a'ul jalsati bainas sajadataini addu'ar da ake yi a tsakanin zama tsakanin sujada guda biyu yayin da kai sujada kana dagwa ka zauna ko to wannan zaman da ake shi ma akwai mi addu'ar da ake yi kafin ka koma sujada ta biyu na 21 du'a'ul sujudi tilawa addu'a sujjada ta karatun alkur'ani a cikin alkur'ani akwai wurare guda goma sha biyu wanda ana musu wani alama wanda idan mutum ya zo karanta wannan ana so mutum ya yi sujjada ko a cikin sallah ke karanta qur'anin ko a wajen sallah karamin misali in ka koma suratul alaq kalla la tuti'uhu wasjudu waqtarib zaka ga akwai alama to irin wannan in mutum ya zo zai yi sujjada to wata addu'a ce ake karanta lokacin da aka yi wannan in sujjada to shine wannan na gaba at-tashahhud tahiya yaya karatun tahiya yake as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud yima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati bayan mi bayan tahiya na 24 addu'a ba'da tashahhud al-akhir qabla salam addu'a bayan tahiya karshe gabanin mi ayi sallama na 25 al-azkaru ba'da salami min as-salati zikirori da mutum zai yi bayan ya yi sallama daga sallah akwai azkar da ake bayan ida sallah ba daga an yi sallah ba ta farilla ka tashi ka tai ba akwai azkar da ake yi na 26 du'a salatul istikhara addu'a sallar istikhara ma'ana neman zafi ga Allah subhanahu wataala na 27 azkarus sabah wal masa zikirorin safiya da yammaci na 28 azkarun nawm zikirorin kwanciya bacci lokacin da ka zo kwanciya bacci akwai azkarin da ake yi na 29 addu'a iza taqallaba laylan addu'a yayin da mutum ya juya da daddare lokacin da ka kwanta bacci ya ka juya to ko juya kai a cikin bacci akwai adda da ake yi ka sauya position din kwanciya kenan na 30 du'aul faza'i fin nawmi addu'a firgita a bacci kana bacci ka firgita akwai adda da ake yi wa man buliya bil wahshati wanda ya gaza yin bacci ka zo ka kwanta ka gaza yin bacci shi ma akwai addar da ake yi na 31 ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya aw al-hulm abinda mutum zai aikata yayin da yayi ar-ru'ya mafarki na alkhairi aw al-hulm ko mafarki na sharri ya mutum zai kenan in kai mafarkin alkhairi ya ne ne ake yi in kai mafarkin sharri ko ban tsoro ya ne ne mutum zai yi na 32 du'a qunutul witr addu'a sayuwar wuturi sallar wuturi da ake yi bayan ka yi shafa'i ka yi wuturi wannan wuturi in ka yi akwai addu'a da ake yi bayan ka yi da karatu na fatiya da kuruwan lawo da falaki da nasi kafin ka je ruku'i ko kuma bayan ka dago daga ruku'i akwai addu'a da ake yi za mu gani a cikin azumi ana yin wannan to baya azumi ba kada yake ba tunda sallar wuturi baya azumi ba azumi ko ana haduwa ne a ita a cikin jami'i amma wajen azumi kowa shi ɗaya zai to kuma ko kai ɗaya ne akwai adda da ake so kai na 33 azzikiru aqiba salami min alwitri yayin da aka yi sallama daga sallar wuturi akwai adda da ake karantawa na 34 du'aul hammi wal huzn adda da mutum zai yayin da yake cikin alham damuwa in kana cikin damuwa akwai adda da ake yi wal huzun da bakin ciki lokacin da kake cikin bakin ciki in kana so Allah ya yi ma wannan bakin cikin ko damuwa akwai adda da ake yi gaba addu'a ta 33 shine du'aul karbi addu'a lokacin da mutum yake cikin kunci da wani yanayi na tsanani to akwai addu'a da mutum zai domin Allah ya yaye mishi wannan kunci da ya shiga da yanayi na tsanani na 36 du'aul qa'il aduwi wazi sultan addu'ar haduwa da makiyi ko wani mai iko za ka haɗu da wani makiyin wata addu'a za ka karanta ko wani mai iko ko shugaba wata addu'a ce mutum zai yi na 37 du'a'u man khafa zulma sultan addu'a da mutum zai karanta yayin da yake jin tsoron zaluncin wani mai iko ko shugaba kana jin tsoro wani mai iko ko shugaba zai zalunce ka to akwai addu'a da ake yi domin Allah ya kare ka daga wannan zalunci na na talatin da takwas addu'a wa alal aduwi addu'ar da ake yi wa maƙiyi addu'ar da ake yi wa maƙiyi domin Allah ma maganinsa na talatin da tara ma ya ƙulu man hafa ƙauman abinda mutum zai faɗa lokacin da yake jin tsoron sharin wasu mutane lokacin da kake jin tsoron sharin wasu za su cutar da kai to akwai addu'ar da ake yi domin Allah tsare ka daga mi wannan sharin nasu na arba'in du'a'u man asabahu shakkun fil imani addu'a da mutum zai karanta yayin da aka jarabce shi da shakku ko kwanto game da imani kaga mutum yana sakawa a ran shi akwai Allah akwai wuta akwai aljanna irin wannan abu mutum ya gamu da shi to wata addu'a ce zai domin Allah kawo mai da irin wannan waswasi da shakku da tunani na 41 du'a'u qada'id dayn addu'ar biyan bashi yayin da ake bin ka bashi ko akwai basu suka akan ka akwai addu'a da idan kai ta Allah zai hore maka wannan bashin da ake bin ka ka biya shi na 42 du'a'ul waswasati fi salati wal qira'a addu'ar kawar da waswasi a cikin sallah da karatu daga akwai masu yawan waswasi da kokonto a cikin sallah ko lokacin da suke yin karatu to menene maganin wannan to shine wannan addu'a na 43 du'a'u man istas'aba alayhi amrun addu'a da mutum zai karanta yayin da wani al'amari ya tsananta a gare shi lokacin da al'amura suka tsananta ga mutum wata adda ce zai domin Allah kame sauki a cikin al'amuransa gaba ta 44 ma ya qulu wa yaf'alu man aznaba zamban abinda mutum zai faɗi ya aikata lokacin da ya aikata zunubi lokacin da ka aikata zunubi in kana so Allah ya yafe ma to menene zaka yi shine gaba ta 44 gaba ta 45 du'a utardi shaytani wa wa waswasihi addu'a da mutum zai yi domin mi korar shedan da waswasinsa gabata 46 addu'a'u hina ma yaqa'u ma la yardahu adda da mutun zai yi lokacin da wani abu wanda baka so ba ya au au guliba ala amri ko aka samu rinjaye akan ka kana fatan faruwa abu ya abin bai faru ba to ta adda zaka yi ko kuma ka sanya wani al'amari zaka yi shi kuma abin ya ba a samu dace ba da nasara ba to wata adda ce zaka yi akwai adda da ake yi na 47 ta hani'atul mauludi lahu wa jawabu idan mutum aka mai hayuwa barka barka ga wanda aka ma hayuwa da kuma amsa da shi zai bada ma'ana an aka ma mutum hayuwa akwai ada da manzo Allah koya mana mu yi mushi domin yi masa barka wannan hayuwar da aka masa kuma shi ma idan aka mai wannan barka akwai yadda zai mai da ma amsa ma'ana an ka mai adda kai ma yadda zai baka amsa shine ta hani'atul mauludi lahu wa jawabu na 48 ma yu awwaz bi al-aulad kenan addu'in da ake nema ma yara tsari da su domin Allah tsare su daga dukkan wani sharri da abin ki na zahiri da batini na 49 addu'a lil maridi fi iyadatihi addu'a da ake yi ga mara lafiya lokacin da aka je gaida shi aka je duba shi lokacin da ka je duba mara lafiya a gida ne ko a likita ne akwai addu'a da manzo Allah ya koya wanda ake so ka mushi na 50 fadlu iyadatil marid falalar zuwa gaida mara lafiya na hamsin da ɗaya du'a'ul maridi allazi ya isa min hayatihi addu'ar da mara lafiyan da ya ɗebe tsammani da ƙauna game da rayuwa ma'ana kana cikin rashin lahiyar da kai kanka ka san wannan rashin lahiyar ba wadda za ka tashi ba ne ba to ta ce za ka yi ma'ana ka ɗebe tsammani ka yi desesperi a kan kawai nan gaba da wuya ka sake wata rayuwa kawai daga wannan kwanciyar da kai na rashin lahiya kawai sai gangarawa to akwai adda da mutum zai yayin da ɗebe tsammani da ci gaba da rayuwa na hamsin da biyu talqinul muhtajir idan aka ga alamun mutum yana magagin fitar rai to akwai abin da ake so a lakana mushi an gan shi ya zo gargara ta mutuwa to akwai abin da ake so a lakana mushi a bakin shi ringa yawan furta wannan abu shine talqinul muhtadir na 53 du'a man usiba bi musiba addu'a da wanda aka jarabce shi da wata musiba zai karanta yayin da Allah ya jarabce ka da wata musiba ko bala'i to addu'a da ake so ka karanta domin Allah ya kawo ma da wannan bala'i da musiba gaba ta 54 addu'a inda ikhmadil mayyit addu'a da ake yi lokacin da za a rumtse ma mamaci ido saboda mafi yawanci zaka wani ya mutu mafi yawanci mamata suna mutuwa ne idan su a buɗe to yayin da za a zo a shahe mai wannan idan a rihimi akwai adda da ake ko ba zuwa ba aka ake ake shahewa yayin lokacin da za a shahe akwai adda da ake na 55 addu'a lil mayyiti fi salati alayhi addu'a da ake yi wa mamaci lokacin da ake mai sallar gawa a sallar gawa ana ma mamaci addu'a to wat addu'a da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana kamar da muka sani sallar gawa ana yin kabara guda hudu kabara ta ruku ai fatiha kabara ta biyu aimi ai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabara ta uku amma mamacin adda to wannan adda da ake manzo Allah ya koya wata adda ce ake ma mamaci na 56 addu'a lil faradi fi salati alaihi adda da ake ma yaro karami lokacin da za a mai sallagawa ma'ana adda da ake ma yaro dan karami daban kuma da wanda ake ma babba wanda yake mai hankali to wannan lil faradi ma'ana yaro dan karami in aka zo za a mai sallagawa adda da za a mai na 57 du'a'ut ta'ziya to wani na ya ce mai bambanci shi wani yaro dan karami ba mukallaf ne ba bai kai ba munzalimi daukan zunubi ba to kaga adda da za mai ba za ta zama to ga wanda shi kuma ya kai munzalimi daukan zunubi ba na gaba du'a ta'ziya yadda ake yin ta'ziya ma'ana idan mutum aka mai mutuwa in aka ji za a mai jaji da ban hakuri da lallashi to manzo Allah ya koya mana ma'ana jajanta wa mutum lokacin da aka mai mutuwa to manzo Allah ya koya mana yadda ake yi a cikin sunna na gaba na 58 addu'a inda da khalil mayyiti alqabra adda da ake yi lokacin da za a sanya mamaci kabari kaga mu yanzu kaje makwantai mutanen da suke sanya mamaci kabari ba kwa bane su wani adda kawai haka za a miko shi a sashi to lokacin da za a mika mamaci a cikin kabarin shi akwai adda da ake karantawa na 59 addu'a ba da dafnil mayyit adda da ake yi wa mamaci bayan an binne shi manzo Allah ya mana bayan an binne mamaci wata adda ce ake yi na 60 du'a ziyaratul qubur addu'a ziyartar makabarta lokacin da mutum yaje makabarta ko kaje ne domin za a binne wani ko kaje ne kawai don kama mamata addu'a ko kaga wani naka to lokacin da zaka shiga makabarta akwai addu'a da ake yi shine du'a ziyaratul qubur na 61 du'a'ur rih addu'a da ake karanta lokacin da iska ta tashi musamman yanzu mu da muke cikin lokacin damuna za ka ga idan iska ta taso to akwai adda da ake karantawa kawai ba in iska ba ta taso ba ko a tsaya na kallanta ba ko ana a daga an ga iska ta taso akwai adda da manzo Allah ya koya mana wanda za mu ringa yi lokacin tashin iska na gaba du'a'ur ra'ad adda a lokacin da aka ji tsawa ta kwaran gwatsa ana cikin ruwa aka ji wannan tsawa ba wayo Allah ba ake ba ko a yi ringa iwace iwace ko wani abu akwai adda da manzo Allah ya koya na gaba min adiyatil istisqa addu'in da ake yi domin mi roƙon ruwa lokacin da misali lokacin damuna ya zo kuma aka ga ruwa bai zo ba to akwai salatul istisqa da ake cewa sallar roƙon ruwa to aka je sallar roƙon ruwa ya ne ne ake yin addu'a ko kai ne zaka yi addu'a Allah ya kawo ruwa ya ne ne ake manzo Allah ya koya mana na 66 addu'a wa izara al-matar addu'a lokacin da aka ga hadari ya taso za a yi ruwa akwai addu'a da ake yi daga an ga hadari ya haradu za a fara ruwa ko an fara ruwa to akwai addu'a da manzo Allah ya koya mana wanda za a karanta na 65 azzikiru ba'da nuzulil matar zikirin da ake yi bayan ruwa ya sabka ma'ana bayan ida ruwan sama ya tsaya ya kafe to akwai addu'a da ake yi na 66 min adiyatil istisha daga cikin addu'ar da ake yi idan ruwa ya yawa in ana so Allah ya tsira wannan ruwan akwai addu'ar da ake yi mana an aka yi ruwa ruwa ya yawa to akwai addu'ar da in ana so Allah ya tsira ruwan to za a yi ta na 67 du'a ru'yatul hilal addu'a ganin jinjirin wata yayin da jinjirin wata ya hoto to akwai addu'a da ake yi lokacin bullowa jinjirin wata kuma wannan addu'a ba ya wata ramadan ba kai ba mafi yawanci mu zaka ga sai a wata ramadan ne zaka ga mutane suna karanta a kowane wata na musulunci in dai hutu farko mutuwar shi ko rabi ko ra uku shine ake ce mai daman jinjiri to in kaga watan to ana so akwai addu'a da zaka yi na 68 addu'a wa inda iftari sa'im addu'a da mutun zai lokacin da yazo bude baki mai azumi in yayi azumi lokacin da zai bude baki in kai bude baki akwai addu'a da ake so kai na gaba addu'a wa qabla ta'ami lokacin da mutun zai ci abinci kafin ka fara cin abinci akwai addu'a da ake yi ba ko an ka zo ka ci abinci ba ko da ka zo ka fara ci abinci kafin a ci abinci akwai addu'a da ake yi na saba'in addu'a inda alfaraga min at'ami to haka kuma bayan ka kammala ida cin abinci akwai ita ma addu'a da ake yi na saba'in da ɗaya du'a'ud dhaifi li sahibi at'am addu'a da bako zai yi ga ma'abocin abinci misali mutum ne ya invitan ya invitan ka ma'ana ya gayyace ka gidan shi kuka ci abinci to ba haka ida ba ko tashi za ka yi ka tai ba akwai addu'a da manzo Allah ya koya mana yanda aka gayyace ka ka ci abinci a wajen wani to in aka ida cin abincin akwai adda da ake so kama wannan ma abocin abincin kuma ya zaman to gayyata ka ne ko kuma a shi ne ɗauko abincin ya kawo inda kake to in aka ida akwai adda da za a mai saboda kai ma ka amfana da shi ya kawo abinci an ciko to kai ma akwai adda da ake so ka mushi na saba'in da biyu at-ta'aridu bi du'a li talabi at-ta'ami aw ash-sharabi kenan addu'a da mutum zai yi lokacin da yake neman abinci ko kuma neman abin sha na saba'in da uku addu'awu iza aftara inda ahli baitin addu'a da mutum zai yi lokacin da ya buɗe baki a gidan wasu misali irin lokacin azumi da za a gaici mutane su yi su buɗe baki wai wani ya gayyace ka kaje ka yi buɗe baki a wajen shi to in ka yi buɗe baki to akwai addu'a da ake so ka mushi bambanci da wancan shi wancan kawai ya gayyace ka ne ko ka ci abinci shi kuma wannan azumi ne aka yi gayyace ka ka zo ka yi buɗe baki to shi ma akwai addu'a da za ka yi yayin da mutum ya gayyace ka mi ka yi buɗe baki a wajen shi na gaba na saba'in da hudu du'a sa'imi iza hadara ta'amu wa lam yufṭir addu'a da mai azumi zai yi lokacin da aka kawo abinci shi kuma baya so ya karya azumin sa ma'ana kai ne ka je waje wata walima ce ko wani abu ya aka kawo abinci ya aka ce ma bismillah to kai kuma kana azumi to ya za ka yi baka so kuma ka karya azumin naka musamman azumin nafila ne dama azumin farilla ne baka karya ba musamman a cikin watan ramadan ne ko kuma ma na ramuwa to amma ka dauki azumin nafila kuma ya kaje wajen da aka kawo abinci to kuma kai baka so ka kare azumin ka to akwai adda da zaka yi ga ma'abucin wannan abincin da ya kawo koda baka ci ba to akwai adda da ake so ka mushi na gaba ma ya qulu sa'imu idza sabahu ahadun abinda mai azumi zai fada lokacin da wani ya zage shi kana azumi sai wani ya zage ka to abinda zaka faɗi masa na 76 addu'a inda ru'yati baquratil samari a da da mutum zai lokacin da sabon amfanin gona ya bayyana yayin da sabon amfanin gona ya bayyana to akwai adda da ake karantawa na 77 du'aul uqasi adda da mutum zai karanta lokacin da ya atishawa mafi yawanci zaga mutum kawai sai atishawa shiru yana akwai adda da manzo Allah koya in kai atishawa zaka yi na 78 ma yuqalu lil kafiri idza atasa fahamidallah abinda za a faɗa ga kafiri lokacin da ya atisha ya ce alhamdulillah ayin aka yi atisha ana so ka ce alhamdulillah ko? in ka yi atisha za ka ce alhamdulillah dan uwanka zai ce ma yar hamu kalla ya ka ce ya diku mallawa isul balakun to amma nan kai ne kawai kuna zaune da kafiri ya atisha ce alhamdulillah ya za ka ba shi amsa shi ne za a zo ajiya ne ne za a ba shi amsa saboda shi kafiri ne baka ce mai bai rahama kalla yanzu allah bai ma kafirai rahama to in kafiri ya atishawa ya ce alhamdulillah amma da shari'i ya ce alhamdulillah saboda ko da musulmi ya yi atishawa bai ce ba alhamdulillah za ka ce mera mukalla ba za ka waɗi mai ba ya ce alhamdulillah ne za ka ce mera mukalla to yanzu kafiri ne ya yi atishawa kawai ce alhamdulillah kuma kaji ya ce alhamdulillah ya za a yi kenan na gaba addu'a ulil mutazawwij addu'a ga ake yi ga idan mutum ya armi idan mutum ya armi kaji za ka mai barka akwai addu'a da ake yi a ga yanzu musamman lokutan nan da za a shiga na bakansu na yawaita auratayya to amma za ka ga a cikin mutanen da za su zo a ce kai ne ango za su ma barka a kan mi wannan arman da kai to a cikin mutum ɗari ya kayi sa'a da za ka samu mutum ɗaya wanda zai ma addu'a da manzo Allah ya koya wanda ake ma ango barka da ita to shine addu'a lil mutazawwij addu'ar da ake yi ga ango na gaba na 80 du'aul mutazawwiji wa shira'id dabba addu'a da ango zai yi ga matashi lokacin da mutum ya armi akwai addu'a da ake so zai ma matashi haka kuma addu'a da mutum zai lokacin da ya siya dabba abin hawa ya zamanto jaki ne ka siya doki ne ko rakumi ko kuma bilo ne ka siya moto ne ka siya mota ce ka siya ko ma jirgi ne to akwai addu'a da ake yi na 81 addu'a'u qabla itiyani zawja addu'a da mutum zai karanta gabanin saduwa armi na 82 du'a'ul ghadab lokacin da mutum yake cikin hushi akwai addu'a da ake yi kaga mutum yace yana cikin hushi ko yana yawan hushi to maza Allah ya koya mana akwai addu'a da idan ka shiga cikin hushi ko yanayin hushi to in kai wannan addu'a to Allah zai kawo ma da wannan hushin na 83 du'a umar ra'a mubtalan addu'a da mutum zai karanta lokacin da ya ga wanda Allah ya jarabce shi kai ne kana tahiya ya kaga mu da kuturu kaga mu da makawo kaga mu da gurgu kaga mu da wani wanda yake da wata tawaya ko na kasu a halittarsa ko kaga mu da wani mahaukaci ko wani dan shaye-shaye ko duk wani abu na jarabawa da Allah ke jarawa mutane to akwai addu'a da zaka yi domin mi domin kai ma Allah ya tsare ka daga wannan abin da ya jarabce shi na 84 ma yuqalu fil majlis yayin da aka zo majlisi gurin zama akwai addu'a da ake kaga mutane je a garin nan akwai guraren da ake kafa majalisa in aka ce majlisi ko gurin da ake haduwa a zauna to idan ka zo waje ka zauna to akwai addu'a da ake so kai to mutane ne suke za suke zama a majalisai a bakin titi ne a bakin shaguna ne a bakin kasuwa ne a cikin unguwanni ne to amma ba san ba akwai adda da ake yayin da ka zo ka zauna a majalisi a wajen zama ko fada na 85 kafaratul majalisi me kankare zunubin mazauna yayin da ka zo ka zauna a wani majalisi kaga in zaka zo ka zo in ka zauna akwai adda da ake so kai to kuma in zaka tashi daga majalisin akwai adda da ake so kai wanda koda kai wasu abubuwan ma da basu dace ba to a dalilin wannan addu'a Allah zai kankare ma zanubin da kai a lokacin da ka zauna a wannan majalisin na 86 addu'a liman qala ghafarallahu laka addu'a da mutun zai yi ga wanda yace mai Allah ma gafara kawai kai ne wanda yace ghafarallahu laka Allah maka gafara to kai kuma ta addu'a zaka bi na 87 addu'a'u liman sana ilaika ma'rufan adda da zaka yi ga wanda ya kyautata maka idan mutum ya kyautata maka kowane irin nau'i na kyautatawa ne akwai adda da manzo Allah ya koya mana wanda zaka ma duk wanda ya kyautata maka na 88 ma ya'simullahu bihi minad dajjal abinda Allah yake tsare mutum daga sharrin dajjal da shi yayin da ya aikata manzo Allah ya koya mana hanyoyin da za mu domin mu tsare kanmu daga mi sharrin fitinar addajjal wanda shi ne manzan Allah wanda yake cewa sharru ga'ibin yuntazar sharrin halittar da ake jira ma'ana a duk duniya tunda Allah ya halicci annabi Adam har zuwa tashin alkiyama manzan Allah ya ce ba a taɓa yin wani bala'i da musiba ba irin zuwan dajjal manzan Allah ya ce ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati amrun akbaru min ad-dajjal ma'ana tun daga halitta annabi adam har zuwa tashi alkiyama ba za a taba yin bala'i da musiba ba irin zuwan dajjal yanzu a wannan duniya an yi bala'o'i da musibu da tashi hankali da abubuwa iri-iri to duk wannan in aka kwatanta su da zuwan dajjal ba komai bane ba to kaga ko mutumin da aka ce fitina shi tafi ko ta fitina girma a duniya tun daga halitta annabi adam har zuwa tashin kiyama ai kaga ko mutum yana bukatar mi Allah ya tsare shi daga sharri to akwai hanyoyin da manzon Allah ya koyar da mu ko da ma Allah ya sa kana da rai dujal ya hutu to hanyoyin da za ka bi domin ka tsare kanka daga bi sharin shi daga fitinarsa na gaba na 89 addu'a liman qala inni uhibbuka fillah addu'a da za ka yi ga wanda ya ce ina son ka dan Allah idan mutum ya ce ina son ka dan Allah wata addu'a za ka mai wata amsa za ka bashi gaba ta gomiya tara addu'a liman arada alayka malahu addu'a da za ka yi ga wanda ya bujuro maka da dukiya ya baka dukiya wata addu'a za ka mishi na gomiya tara da daya addu'a liman aqrada inda alqada addu'ar da wanda ake bi bashi ya biya bashin zai ma'ana kai ne aka bi aka baka bashi to lokacin da kaje biyan wannan bashin zaka mai dama wannan mai bashin to akwai addu'a da ake so ka mishi ya baka bashi to yanzu ka samu halin da zaka mai da mishi to in ka mai da mai bashin to kuma akwai addu'a da ake so ka mishi kenan kai da ka ci bashin ne zaka yi mai addu'a saboda mi taimakon kai ya baka bashi kuma yanzu ka samu damar da zaka mai dame wannan bashin ko to in ka mai dame shi ma akwai addu'a da ake shine addu'a liman akara da indal qada na gomiya tara da biyu du'aul khawf min ash-shirki addu'a tsoron shirka idan kana so Allah tsare ka daga haɗawa shirka wata adda da kai saboda Allah ce duk wanda ya mutu yana shirka har abada ba zai shiga aljanna ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar kuma Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wani laifi da kama Allah Allah yana iya yafiwa amma banda shirka to kaga kwa dole kenan mutum ya dauki matakin da zai kare kanshi daga shirka to akwai adda da manzo Allah ya koya mana wanda in kana yin ta to Allah zai kare ka daga aukawa cikin mi shirka na gomi ya tara da uku addu'a liman qala barakallahu fika adda da zakai ga wanda yace barakallahu fika Allah yi maka albarka idan mutum yace Allah yi maka albarka to kai kuma mi zaka maida mai amsa mi zaka ce na gomi ya tara da hudu du'a'u karahiyati at-tiyara addu'a kyamar canfi idan kana so Allah kare ka daga yawan canfi to wata addu'a ce zaka yi domin mi kyamata da gujin mi canfi canfa abu na gomi ya tara da biyar du'a'ur ruko adda da mutum zai lokacin da zai hawa abin hawa abin wannan hawan ya zamanto na dabba ne ko kuma nami irin bilo ne ko moto ko mota lokacin da za ka hawa bilo ko motanka akwai adda da maza alaka kaga mafi yawancin muna hawa abin hawa to amma duk lokacin da ka zo za ka hawa abin hawa bilo ne ko moto ko mota akwai adda da ake so ka yi lokacin da ka hawa abin hawan kafin ka yi demaran shi ka ta yi na gaba du'a safar na gomi ya tar da shida lokacin da mutum zai bulaguro an shigo cikin mota ko a moto ne zaka kama hanyar bulaguro akwai adda da ake so kai domin Allah tsare ka daga wannan a wannan bulaguran daga shari da bala'o'i kuma Allah sauke ma tahiya na gomi ya tar da bakwai du'a dukhulil qaryati aw al balada addu'a da ake yayin shigowa gari ko wata alƙarya kai ne kai bulaguro daga nan ka tashi za ku tai maradi ana shigowa biyan biyu ne na maraɗi to akwai adda da ake ko kuma daga nan ka tashi za ka je meke da suna kance ko za ka je gure ko wata mata mai da makamantansu to shi ma akwai adda da za ka yi kene zaman to babban birni ne za ka je shi ne albalada ko alƙarya ko kuma ƙauye ne za ka je ma'ana kuna shigowa garin akwai adda da ake na gomi ya tara da takwas du'a da holy soak lokacin da mutum zai shiga kasuwa akwai adda da ake yi in zo za ka shiga kasuwa to akwai adda da manzo Allah koya zai to ina yan kasuwa suke idan kaga yana da kyau a ce ka san adda adda kai kullun gana ba ibe mai yan kasuwa ma duk wanda yake zuwa kasuwa to akwai adda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wanda ake yi lokacin da za a shiga kasuwa kuma adda ce mai girma da romo mai yawa na gomi ya tara da tara addu'a iza ta isal marko addu'a da mutun zai lokacin da abin hawan sa ya gaza kai ne kana tahiya a saman doki ko jaki ko wani marake ko wani rakumi kawai aka zo gabar da kawai ya tsaya cak ya gaba ya ki gaba ya ki baya don ana so ya ci gaba da tahiya akwai adda da zai na dari gaba ta dari du'aul musafir lil muqim adda da dan bulaguro zai ga mazaunin gida kai ne zaka yi bulaguro to mutanen gidanka akwai adda da zaka musu ƴan uwanka ne matanka ne ƴaƴanka ne in zaka yi bulaguro to mutanen iyalan gidanka to akwai adda da ake musu domin Allah ya tsare su bayan tahiyarka musamman ma ga uba ka za ka yi tahiya za ka bar matanka da yanka to akwai adda da za ka musu wanda ko bayan baka nan Allah zai tsare su na gaba du'awul muqimu lil musafir to shi ma kuma mazaunin gida akwai adda da zai ma dan bulagura kai yanzu dan bulaguro za ka buga guro kama mutanen gidanka adda ko to su ma kuma akwai adda da za su ma domin kai ma Allah kare ka a wannan tahiyya taka ta bulaguro da za ka yi na 102 at-takbiru wat tasbihu fi sayr safar yin kabarbari da yin tasbihi a lokacin da ake tahiya a halin bulaguro ma'ana ana so mutum yana tahiya kana cikin tahiya a halin bulaguro ana so a ringa yau ta kabarbari da tasbi ana Allahu akbar ana subhanallahi har aje inda za a je na 103 du'aul musafir iza ashara adda da mai bulaguro zai yayin da dare ya cin masa a lokacin bulaguransa kana cikin bulaguro har dare zai suke ka a cikin bulaguran baka je ba inda kake so ka isa zuwa ga wajen da zaka je dare ya riske ka to shi ma akwai adda da zaka yi na 104 addu'a wiza nazala manzilan fi safarin aw gairi adda da mutun zai yayin da ya sauka a wani masauki a halin bulaguro ne ko ba ma a halin bulaguro ba ma'ana kai ne kai bulaguro ka sauka a wani waje to akwai adda da ake misali yanzu da garin ku tashi zaka je Niamey duk inda kuka iskal akwai adda da ake so kai saboda mi musamman a daji ne saboda Allah tsare ka daga sharin abubuwan da suke gurin kuma in ka sauka a garin in ka je garin gidan da ka sauka ko in otal ne maka sauka in ma ko ina ne to ana so lokacin da kaji akwai adda da zaka yi domin Allah tsare ka daga sharrin wannan wajen na 105 zikrul ruju'i min as-safar adda da ake yayin da mutum ya dawo daga bulaguro kaga zaka yi bulaguro akwai adda da ake ko to haka in ka dawo daga bulaguron shi ma akwai adda da ake yi na 106 ma yaqulu man atahu amrun yasurruhu abinda mutum zai fada lokacin da wani al'amari da ya faranta masa rai ya zo masa kai ne kana zaune sai aka muku wani albishir ko wani kasa kawai wani al'amari dai ya same ka wanda ya faranta ma rai to me zaka yi akwai abinda manzo Allah ya koya mana lokacin da wani abun farin ciki ya same ka aw yakrahu ko kuma wani abun bakin ciki ya same ka kenan idan al'amari na farin ciki ya same ka akwai adda da ake yi haka idan wani al'amari na bakin ciki ko na rashin farin ciki ya same ka shi ma akwai adda da ake yi na 107 fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam falala ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati gaba ta 108 ifsha'us salam shi ma nan falala akan mi yada sallama gaba ta 109 kaifa ya ruddu salama ala al-kafiri iza sallama wayaya mutum zai maida ma kafiri sallama lokacin da ya ma sallama kai ne kawai kuna zaune wani kafiri zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da za ka mai dami amsa kafiri ne ma sallama to ya ake mai dama kafiri sallama na gaba gaba ta 110 addu'a'u inda sama'i siyahi diki wa nahikil himari addu'a'u inda sama'i siyahi dik addu'a da mutum zai lokacin da ya jimi tarar zakara idan gaji zakara ya tara kukuruku da yake wannan kukan da yake akwai adada da ake akwai adada da ake yi lokacin da gari kuma saboda mi manzo Allah ce ai shi zakara idan yayi caran nan mala'ika gani to da haka in ka roki Allah da abin da ka roki Allah a lokacin Allah zai amsa ma saboda mi a kusa da shi akwai mala'ika kana addu'a wannan mala'ikan zai ce amin shikenan Allah ya amsa da haka kenan wanda a gidansa akwai zakara daga kaji ya tara to occasion ce kai addu'a to addu'a da ake yi lokacin da aka ji tarar zakara wani hikil himar ko aka ji kukan jaki in kuka ji jaki ya yi kuka shi ma akwai adda da manzo Allah koya za a rangai gaba ta 111 addu'a'u inda sama'i nubahil kilabi bil layli addu'a da ake lokacin da ake jin haushi da kukan karnuka da daddare idan karnuka suna yin kuka da daddare suna haushi akwai adda da ake addu'a'u liman sababtahu adda da za ka yi ga wanda ka zaga ka diba ka gawa daɗin musulunci kai ne ka zagi mutum akwai adda da za ka mushi ka zage shi ta kuma akwai adda da za ka mushi ma ya ƙolul musulmi izama da hal musulma abinda musulmi zai faɗa lokacin da yake so zai yabi wani musulmi kai ne kake so za ka yabi wani to maza Allah koya mana yadda ake yin yaba in kana so ka yabi wani to ya ake yi na 114 ma ya ƙolul musulmi iza zukkiya abinda musulmi zai faɗa lokacin da aka yi shi kai ne aka zo aka yi ka to akwai da manzan Allah kuwa mana wadda za ka yi yayin da aka zo ana yabanka ana gwarzanta ka to akwai adda da manzan Allah kuwa wadda mutum zai yi na 115 kaifa yulabbil muhrimu fil hajji aw al umrati wanda ya harrama aikin haji ko umara ya ake yin talbiya yadda ake yin talbiya labbaik allahumma labbaik yayin da kai aikin harrama aikin haji ko umara to ya ake yin talbiya na 116 at-takbiru idza ata ar-rukn al-aswada yin kabbara lokacin da mutun yazo rukn al-aswad shine hajar al-aswad bakin dutse lokacin da kazo hajar al-aswad kaje aikin haji to lokacin da kazo daidai hajar al-aswad to akwai kabarbari da ake da adda na 117 addu'a bainar rukn al-yamani wal hajar al-aswad adda da mutun zai yi tsakanin rukn al-yamani da hajar al-aswad wannan guri ne ake ce mai multazam to in ka zo wannan wajen shi ma akwai addu'o'in da manzon Allah ya koya kaga wannan ka kenan wanda suka je aikin haji duka yana wajaba a gare su san wayannan abubuwa na gaba na 118 du'a ulqufi ala safa wal marwa addu'a da mutun zai lokacin da ya tsaya akan dutsen safa ko marwa lokacin da mutum yake safa da marwa to lokacin da ka zo daidai dutsen safa akwai addu'a da ake in ka je marwa shi ma akwai addu'a da ake yi na 119 addu'a yawm arafa adda da mutum ake so yawaita a ranar mi arafa sawa'un ya kasance yana filin arafa ne yana cikin mahajjata ko kuma bai a cikin mahajjata ne na 120 na 20 na 120 az-zikru inda al-mash'ar al-haram zikirin da ake inda al-mash'ar al-haram shine muzdalifa lokacin da mahajjata bayan sun ida tsayuwa arfa rana ta fada za su je muzdalifa to haka je muzdalifan nan ana ake kwana to haka je akwai zikirin da ake na 121 at-takbiru inda ramil jimari ma'a kulli hasatin jifan shedan in aka je za a jifan shedan wannan tsakoyin da ake dauka ko ta tsakuwa an ka dauka lokacin da zaka jefa shi ma akwai addu'a da zikiri da ake yi na 122 ma ya kulu inda ta'ajjub lokacin da kai wani abun al'ajabi ya zo maka akwai addu'a da maza Allah ya koya at-ta'ajjub shine kai mamaki kai al'ajabi da wani abu mu yanzu kaga mutane in wani abun al'ajabi ya ka ji an ce wow to akwai adda da manzo Allah ya koya in kaga wani abu ya baka ban al'ajabi da ban mamaki to akwai adda da manzo Allah ya koya wanda zaka karanta shine addu'u inda ta'ajjubi wal amru sar ko wani al'amarin da ya faranta ma rai ko wani abu ya zo ma wanda ya faranta ma rai to shi ma akwai adda da ake na 123 ma yaf'alu man atahu amrun yasurruhu abinda mutum zai aikata lokacin da wani al'amari wanda ya faranta mashi rai ya zo me zaka aikata bambance bambancin na farko shi ma ya kula abinda zaka faɗi shi kuma nan ma ya fa'alu abinda zaka aikata shi faɗi da baki ake aikatawa kuma da gaba da gabobinka gangan jiki kenan na 124 ma ya kulu ya fa'alu man ahassa waja'an fi jasadi abinda mutun zai faɗa ya aikata lokacin da yake jin wani ciwo da zogi da radadi da dular a cikin shi kai ne kake jin ciwon kai to wata adda ce zaka yi ko ciwon hannu ko ciwon kafa akwai adda da maza Allah ya koya yayin da kake jin wani zogi ko ciwo ko na radadi an ce ka dora hannunka a gurin haka ya addu'a to shine wannan gabar na 125 du'a man khashiya an yusiba shay'an bi ainihi addu'a da wanda yake da kamun baka zai yi ga wanda yake jin tsoron ya kamu da kamun bakansa ka san mai kamun baka idan ya tanka abu ko ya ba abu in dai bai ba addu'a ba wannan abu zai gamu da matsala to idan kana jin tsoron kakka je ka yi wa abu wannan abin ya samu matsala to akwai ada da manzo Allah ya koya wanda ita ce makarya wanda za ta karya wannan kambun baka ko da kaya ban mutum to bai gamu da mu cutar wannan kambun bakan naka ba saboda kaya adda na 126 ma yuqalu indal faza lokacin da mutum ya firgita ko ya razana ko yake faduwar gaba akwai adda da ake zaka ji mutane sai ce muna yawan faduwar gaba ko kana yawan firgita ko kana yawan zilli da sauransu to akwai adda da manzan Allah ya koya na 127 ma ya kulu inda zabahi awin nahar adda da ake karantawa lokacin da za a yanka dabba ko za a soke ta nan sokewa raƙumi ne kaɗai ake soke a sauran dabbobi kuma yanka su ake na 128 ma ya kulu liraddi kaidi maradati shayatin abinda za a faɗa domin mayar da kaidin kangararrun shidanu idan aka samu kangararrun shaidanu sun shiga jikin mutum ko suna buwayen mutane a guri ne ko a gida ne me za a yi domin Allah muku maganinsu na 129 al-istighfar wa tauba falalar istighfari da tuba na 130 fadlut tasbihi wa tahmidi wa tahlili wa takbiri falala ta yin tasbihi shine fadin subhanallahi wa tahmidi shine fadin alhamdulillah wa tahlili shine fadin la ilaha illallah wa takbiri shine fadin Allahu akbar na 131 kaifa kana nabiyyu sabbihu yaya manzon Allah yake yin tasbihi ya yake irgawa na 132 min anwa'il khairi daga cikin nau'ukan ayyukan alkhairi wal adabil jami'a da ladubba wanda suke gamammu wannan shine abubuwan da littafin kusa to kai kaji daga jin wannan bayanin wa kasa akwai karatu ko kuma akwai abubuwan daga kaji su kai kanka kana bukata ka san su tunda yanzu anan da muke zaune wannan gabobin da muka kawo titir ne muka kawo shafitir-shafitir ne gaɓoɓi ne muka kawo wanda mala ya kawo addu'o'i daban-daban to kaga yanzu wannan kawai mun kawo mi mun kawo abubuwan da littafin ne kunsa kuma abubuwa ne wanda diya kai kanka a cikin da ake zano su akwai abin da kana bukatar shi da haka kenan insha Allah cikin ikon Allah za mu wannan abubuwan da kaɗan-kaɗan za mu karanta su kenan yanzu mun wada abin da littafin ya kunsa rana ta yau muka zo za mu hara falalar zikiri in muka yi da falalar zikiri to za mu je zuwa gami addu'o'in da suka shafi wannan lokacin da muke ciki shine na damuna saboda addu'o'in suna nisa da mu kenan yanzu ole da mu ce mu haro daga azkarul istiqaza minan nawi kenan yanzu za mu haro addu'o'in da muke bukatar su yanzu muna tunkarar damuna ne wasu addu'i ne ake karanta lokacin tashin iska addu'in da ake lokacin da aka ji tsawa saboda yanzu kun ji daga damuna ta an fara tsawa ya daga ga mutane suna iyo ko suna kuka akwai adda da ake in za a fara ruwan sama akwai adda da ake in an ƙara ruwan sama akwai adda da ake idan aka wuni aka kwana ana muku ruwa ruwan kuka ga yana shirin hallaka ku ko ya hallaka gidajen ku ko dabbobin ku shi ma akwai adda da ake Allah tsira sannan insha Allah in Allah nuna mana dare da lafiya fatan abin da muka faɗa Allah sami tare ya lada kuskure da tattaban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh